بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دقيقة زوجة ربيع من أول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira da nama ne salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba muna cikin babu tayammu mun biya hadisi guda ɗaya hadisin lana insha Allah wa rahmatin sarki ya kara maka yadda dangane da abin da ya shafi taimawa mun cike a hadisin lokaci ya riga ya muka hakura idan ba man gaba a hadisin ne ba kun miji a hadisin gaba hadisin ne lamba ta dari biyu da shida za mu iya bayanta cewa wato hadisin ya koyar da mu ya halatta mahaifi ya je gidan yarsa ya bincika halin da suke ko da ba da sanin mai gidan ba musamman mai gidan ba suna kaya ne yadda ba wasu wato matan da ba wannan da ba ba ya halatta kai ziyara ta wadata wanda za ku gaba da wasan mu a baya sun dauke mu wani ɗabi'a suna yi yanzu ne ba a yi koko da waya sai ma an gaya musu gobe zan zo ba za ki gane kuskuren da suke kaiwa idan aka kuma a wannan kai ma ba za ka fahimci kuskuren da suke a kaiwa amfanin dai ziyarar ba da shi ne idan ka je za ka ga abin da wato ta saba yi za a yi a wannan lokacin da ka je ka gani sai dai ka yi gyara a kai cewa kaza ko kuma rashin tsafta ba ta gyara gida sai za a yi tana barin kowane kaya inda bai kamata idan da yi idan ka san cewa kana kawo ziyara ta ba da ta to kullum gidan zai zama a tsaftace amma idan yana da za ka je gida ka gyara gida sannan a yi yin ina musamman sai yawa ba zai ko in ba za su za a yi wani abu daban zai iya wanda ba a saba yi ba kuma idan suna a hali na rashi ma a wannan lokacin za ka fahimta yadda za su iya taimaka musu amma idan suka gani to a daidai wannan gaba ko ba shi ne za a ciyo don a yi don a ga an yi da su bayan yanzu to saboda haka akwai kimomi masu yawa wanda malama hadisi suka ce wannan hadisin yana nuna haka domin wato sai da wakar labari ya ji amma sai ka inda annaba ne da sunan ya ne da zango takin da annaba ne da sunan ya ji da kuma da Aisha ya ji hanyar da zungurin ta yana zungurin ta annabi da abu da akan shi ne tsira musu amma yana zungurin ta da yasa da hana mutane tafiya saboda dalilin wato darkata to wannan ko dauke ko shakka babu akwai darasi da yawa a ciki sannan wato hadisi ya kara nuni cewa lallai mutum yana jagora to rikan ijtihadi da lura da halayen da mabiyan da suke wanda suke wato kai ne aka ci a kasan ka to ka lura da yake da mu kuma ka ji jagora ya fara tun daga kan wanda yake ba ko mun da ne ko kana ya kamata ya rika mura'a na abubuwan da wanda suke tare da shi ne wato ne suke bukata ne kamar da ne haka ne ba idan limami ne a masallaci zai yi imani shi da ba lai ke da tafai wani a yi da ne ke cikin wani ba fahimta da yana ke yi ba ya karatu ne kawai ne ka ta sallama da ba karka bura ayi yanayin mutane in yau kaga akwai matsala misali wanda yake wanda wanda wanda yake wato limanci a gurin da ake biyan misali biyan mutane kudin albashi kowa zai ce da ranar baba da albarku ko kanka ja da gobe sai kai dalla ko in kai ba da ai ai ji guru abin da zai dogo wani zai saka shi saboda hankalin su baya guru gaba ɗaya yana kan mu to shi ne ciwo da ma dole sai kai wa aji da annaba ne da zai zama zan ga a daidai wannan wato wani yanayi lokacin da ya gara da Allah ya ji wata bai wa Allah kan da ya farke da kuka sai zai ina da ya ga duka da ake duk wanda ake ba ta yi zuwa duka da ba ta yi ina da ya ga saboda wannan kan ya san cewa hankalin bai wa Allah da ya koma yanzu ba ya san wannan ku tambayi duk wanda yake da dabu idan ta yi rabu ba ya ake yi to sai annabi alaihi salatu wasallam ya kace wannan sallar domin ya ba ta dama da rika kula da danta haka nan idan karatu ne kaje a kauye kake wato koyarwa mutanen da suke zuwa su saurari karatu biyoyin su ma'aikata ne a gona idan aka tashi sallar magarba sun dawo ko wata kila ba an yi magarba an shiga karatu to kar ka ja dogon sura domin daidai wannan lokacin ka je da ka garu su ke kuma da to sai ka ka za ku barbar karatu kullun za su ko da an je gona to shi ne yana cikin hukuma dole sai ana buƙaci wani lokacin kuma kawai kowa na da jadi wata kila wani abu aka yi an ji an koyi an yi wani abu kawai sai ka ja dogon sura Hussaini idan zai jan suratul Arab a sallar magariba sai ce jama'a kana gaba karatu sai gowa a Ramadan yawa wanda bai yi zai ga wani wata sallah dai da yawa sai ce da wani kan kai gaba amma ya ga ba gowa a Ramadan sallar magariba suratul Arab aya no ce mana ne tare da shi irin wannan to ai ko ba gobe an an ce da ni da wani abu ai za ka yi ruwa da ba mu ko da kaje ya mu dai to zo da haka ah wannan shi sannan kuma ai abinda abu na uku shine ah lallai ya halatta cewa mutum ya biyo yadda lalle kar ba ta dauka wai dan aure da ita ba wanda wani zuwa ya maka lalle a cikin gida ba zai iya zuwa ya nazartar da ita a ga wasu abubuwa da kai ya je hukunta don ta kama ba ya zane ta duk zai iya zuwa yana da wannan damar duk girman da kuma ko da abuwa su tana da aure na na ga da auren su sai na abuwa kare shi sannan wanda yana nuna cewa ya halatta a shi mata su sa kayan ado tunda da na ga sarka ta samu matsabon ta faɗi ba a ganta ba saboda haka Allah ya hore ba kana da hali kai mata in kuma babu halin da hakura yawa sannan abu na biyar yana nuna cewa ya halatta a yi taimaka an ƙarar da ruwa ko kuma da ruwan amma da wani wujudi kamar na rashin lafiya likita ya ce karka taɓa ruwa dokan da likita ya bayar da Allah ya taimaka saboda ta ji wani lafiya haka misali ne da inna lil mu'allima wa dalil wa kilabu ma la yas'alu dawma lam yakul ba da malami da likita ba a saba mu idan suka yi malami a kan abu to ka ba abin da suke kuma in ka ga ya girman kai ba za ka ba abin da zai amfana da kai sai kula da kai da jami'i ko da cutar ka da cikin ka idan likita ne sannan wato hadisi na gaba da zamu tashi hadisi na ɗari biyu da shida ana amma an karɓo daga amma da ya yasir Allah ba da sarki ya kara maka yadda amma da ya ga wato yana ne da cikin waɗanda suka jawo alamun kwarai da gaske wahala ta gaske ko ba shi bane ɗari biyu da bakwai ko abuwan ɗari biyu da bakwai amma da ya ga ibnu adil ibnu malik yana ne da cikin waɗanda suka jawo wahala kwarai da gaske don ana cewa abu ya kaza shi ne aljiyarsa abu da ya kadan mahaifiyarsa Sumayya mahaifinsa ya ce farkon musulunci shekara ta ɗaya har zuwa shekara ta shida a wannan lokacin wahalar da ke musulmi suka sha don har annabi alaihi salatu wasalam ya shekara shida da aikin shi wanda suka shiga musulunci maza ba su kai a wurin ba shekara shida shekara sha uku ya yi maka amma ba su kai arba'in ba to a daidai wannan lokacin da ake kaiwa azabtar da musulmi ana zagawa a je a duba su waye ake wani da su a daidai lokacin shi wato amma da yajin da su manya suna karkashin abuja a matsayin bayi amir bin buhaira zimira da sauran su bilali da tsiraiwansu duk suna hannun waɗansu daban amma shi bilali yana hannun kuma ya tafi da kanan saboda haka abuja ne ya gayyato mahaifiyar amma yace abin da yake so da ita ta gaya annabi bakar magana zai kan ta ko zai gane ta domin an samu labarin sun musulunta domin abubuwan da ya ba ruwan ne sai ga ba ba wa musulunta kuma gidan sa kuma kaji to sai ta arabta shi rana wata yanayi kullum zai sa kawo da gaban karakan da yana zuwa a kan kujera ya ce ta faɗi magana ranar da ya matsa maka shi ta tuba maka da da saurin kai kawo ta kuma yana azabtar da ita tuba maka ce ba za ta faɗa ba za ka balarin ne ba wuce yin balarin da tuba maka shi zaru ba shi da yake je ba shi saka a bango Falar tarihi suna cewa zai yi hutu ma ke sai kace da ita ake cewa wani dalilin da Islam ita ta fara shahada a musulunci kuma ya to saboda haka a gaban ambara sai wannan sannan sai a samu ba ya da shi ma ya ce aka ce shi ma ya fada ya shi ma ya ga dan shi wasu ba da wata yi ba ta ce da wa kai aka za su da dore shi da sun kai wannan yi da wannan yana sun kai saura shi ambara yana mata ya ka ce to to yaya da wahala dai wahala sai ba ta garba da mu da yake sai sai ba ka ku wannan dinki da ba ka zauna ba sai ku tafi ya faɗa abin da ake sai da gurin annabi da sallallahu alaihi wasallam kuka yana zuwa annabi da sallallahu alaihi wasallam dai hankalin da ya danga dai kafin ya zo ba aya ta sauka suratul nahl man kafara bi ma'ani na kalimani islam al-kufri wa qalbuhu mu'minun bil iman Allah ya zai ba da jida yake man kafara min ba'di wa man kafara duk wanda wato yayi kafirci bayan da yana da imani ya kafirta to wanda yayi wannan yayi dace duk wanda yayi wannan illa man ukriya amma banda wanda aka tilantawa shine a cikin kana da yanzu da da wani da amma yanzu ya tsaki duk wanda yayi da wato ya shiga matsala wanda ubangiji mara mutum sarki zai yi da shi ya tsine masa albarka za a azantar da shi to sai aka ce illa man ukriha amma banda wanda aka tilantawa ina ga wani da ta Allah ne cewa inna Allah ta dawo da ya ummatu kadaa wa min ya rabbuki wa ayi Allah mara mutum sarki yayi abuwa ga al'umma da duk abin da za su na kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ila al-qara wa min ya in nasina ومن تكره هو عليه لو كان تيل الثوب so da haka amma da ya ga tilan da wanda aka ji maka kalma ya annabi yana da jiji yace tijiru lokacin da kake faɗa wannan kalmar ya ya kake ji a zuciya ta yake wallahi tun daga gaba kai na har kada gaba da kake ji ba da ba kuma Allah ya faɗa yace wa kalbu mutubatin min jiba zuciya ta ce take da imani sai annabi ya ce kuma wata ba kuma faɗa take da to da ga ga amma shi ne yanzu to shi ne yayi wato ya kuka to ya ba kalmar da shi shi ne ba da shi zuwa shi idan aka kai na dakin da mutum za a iya yin goro da wani abu da kawo in dai kake jin da ya faɗi wannan to to ya kuka da ba shi da shi gurin Allah in kuma ya bari aka yi jin ya amma wata kalmar da mutum wato zai iya kuka kawai ya faɗi wata kalmar yake kuka mutum ne zai rubuta da shi ko kaza ya ga ba shi da ko sun lura ba ne kana da da ba kana da niyya bulala ba kawai bulala a ya zo da bindiga ya harbu wani ya harbu wani ta ga cewa da kike ma harbu ne to a wannan ake magana wannan ake magana a baba kawai sai ba in tsoratar da kai kawai kai abin da yake so annabi jaba ba wannan ake yi ba to shine Allah ne ya zahari kuli yana da wato abubuwa masu dimbin yawa kwarai da gaske da ana faɗa cewa ya rasu yana da an shekara casa'in da uku ya ya daɗe a duniya kwarai da gaske to shine yake cewa an shaƙi kala kuntu jalisan ma abdullahi na kasance zaune tare da abdullahi waye abdullahi a nan abokani ya zo abdullahi ne masudi ko yawa kamar alhassan da zai ji hasan al-basri saboda haka ana abdullahi ya san wanda abdullahi ne zuwa bukari ka biduru abadi ladin sura da yawa ibnu abbas ibnu mas'ud ibnu amr bin al-as ga sunan su wajen biyar to in ka ji abdullahi an yi duru kawai abdullahi da mas'ud ake ne wa bi mutalakari da abu mutalakari abdullahi da kai shi ma sunan abdullahi da kai yana cikin wanda Annabi alaihi salatu wasalam yake gaya maka cewa la kad da mijmara min makani al-dawu wata rana Annabi alaihi salatu wasalam ya ji yana ji al-Qur'ani yana karantawa annabi ya tsaya yana sauraron sa wace gani da yaro yake na ji kaje karanta yake hakika Allah ya baka dadin murya irin dadin muryar annabi Dawud da iyalansa saboda kaza annabi Dawud da yana da dukkan kaiwa zuwa cikin nabi saboda dadin murya da Allah ya sun ku sai dai da saboda haka sai yake cewa ya Rasulullah kana jina yace da na kan kana ji la habbantu laka tahdira da na ƙara rera ma da kake da shi ne wanda yake ce idan kai karatu wani ya ja jadin sa daga baya ga yawa ko da ka ji wani abu ba zai a aiki ba ne amma idan dai ki kai ba ko ki ji wani ta da ka ba ta kana karatu dan Allah ya ji abu ka zo ne da shi to kawai abu da zaka yi sai ya gurbata ya ta gurbata in ya ga ba wannan zai kai addu'a da sai da Abu Bakar ربنا لا تؤاخذني بما يقولون واغفرني ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون tun da ka riga ka yi ba amma in da kana yi ne ko kafin ka yi rubuci kada ko kai kuma kai gabo da kai sai shi ke nan ya ba ka da to wannan shi to sai ce fa kana lahu abu musa sai abu musa yake shi law anna rajulan ajnaba me za ka ce da a ce mutum zai yi da naba da naba ta kama ولم يجد الماء الظاهر في زمر وما هو ذلك فكبت زمر منين رايك ابو موسى الاشعري ya tambaya Abdullahi bin Mas'ud sai sai amma kare yake magoyi salli wato nan ne ho amma kare yake magoyi salli shin wato ba zai yi kai mama sai sallah ba ba zai yi kai mama sai sallah ba وكيف تسمعون بهذه الآية في سورة المائدة في رأي عبد الله بن مسعود شين إذن شين سيدنا عمر الله دون الزمان كان سوى ولا يزال إن جنب تجمع لا في كان أبو shi shi abu matsala shi yana zo warware wannan fahimta cewa fahimtar na ba haka take ba shi ba dai zamu wansa kawai ya sallah ba فكيف تسمعون بهذه الآية إتي يا يا يا ذاكي يقولنا آية أبو مثلا جديد يا الله يمسك يا ذاكي يقولنا آية كما بنت سوى قوة الزرم أما إيه لما تقول أن بنت يا أبو مثلا جديد القرآن رزي وأدون الزرم كما بقول annaba ne da su da ne wata tafiya shi ne wanda annabi ne ko da Qur'ani ne alwa ko koyi Qur'ani ku gurbuce ku ya ka fara kawo ya ce Abdullahi ne rasul kowa ba da shi amma da yake da abu musa lafiya abu musa lafiya in dadin muri ya ji amma kuma shi ba ana ran ba saboda haka yi shi ya zai da wannan haya kuma sannan abu abdullahi dan wasu kuma bayan wato ala ran ba kuma mufassiri ne malamin tafsiri sai yace maza ya zai da wannan haya shi shi wasul ma'ida wanda ta zo a suratul ma'ida da Allah yake ba yuridu Allahu yaj'ala alaikum min harajin Allah kuma hukun karfi baya nufin wato ya sanya muku ya sanya muku kunci in ji Abdullahi da mu wato dan Abu Musa al-Ashari Abdullahi da kai Allah baya nufin ya sanya muku kunci wala jin yuridu sai Allah yana nufin ya bayyana ku ya karkace ku ne wani jin ne ya ga Allah ne ya ji da ni umumin sa akan la'allakum tashkuruna domin ya yi jero yadda ya yi da wani da kota ya yi wa lalina amin ya wanda suka ba da gaskiya da Allah idan kun kurbe ila salat idan kuka miƙe za ku yi sallah idan ke da wani ayi da aka daukar a wanda a mutu da muka mutu da bayan na ra'ayina an fahimta da jabu ita ce ayi da aka daukar wato kusa ayoyin da ba wazi misali bai ya yi lalina amin da ta karamu salata wa azu tsara ya yi lalina amin da kun kurbe ila salati to da aka ga saukar da aya dalilin da na ga ana nufin kama'ida dan wani ne tambaye ka kama'ida sai Allah ya rubuta sarki ya saukar da ita idan kuka miƙe ila salati za ku yi sallah fabdilu wuduhakum wanke fuskoki wa aydiyakum da hannayen ila maradi zuwa gwiwa wanka ubirukum wa arjulakum ko ila sa'amai sannan ku jadi ru'usikum wa tukawunanku sannan kuma ku wanke gaba ko ku yi zuwa idan sawu ya Allah yake wa in kuntum junuban fasahu idan kuna jaraba to ku yi sarki duk wanda yake da jaraba to zai yi sarki ya wanka ke wa in kuntum marza aw ala safarin idan kuma ba ku da lafiya ko mutum yana kan hanyar tafiya aw ja'a ahadun minkum min al-ghaib ko ɗayan ku ya dawo daga bayan gida aw labattumun nisaa ko kuma kuka tare da iyalin alkunya ke kuka tare da iyalin balam tajidu ba Allah yake ba ku samu ruwa ba sai ce ba da yamma mun tare da sai to abu idan ba a samu ruwa ba kaga kalmar nan za ka ga wani in ba a samu ruwa ba fa da yamma mun tare da sai ba ku samu bujiri mai kyau shi kai ma ba to kamar ka ce ya za a yi da robar ya Allah ya ce kun ta hudu yurikum wa aydikum min ku samu fuskar ku da hannayen daga wannan taimama da kai shine ne daga taimama da kai da ka wuce kaza to ka jabu fuska da na ga ba hannaye wanda za mu zo hadisin da wani kara mu zo da ba taimama da kai ya ji to sai Allah ya ce ba yuridu Allahu ya ja'ala alaikum min haraj ubangiji mana kuje sarki baya nufin ya sanya muku kunji baya nufin ya sanya muku kunji kaza cewa ba za a yi sallah ba ai kunji ne har sai an zaɓi ruwa ko sai tara ne za a yi to shi ne Abdullahi dan Kaisu ne yake tuna Abdullahi dan Mas'ud wannan gurin cewa ga Allah ya ce mai bidillahi ya ja'ala alaikum wato bil haraji Allah baya nufin ya sanya muku kunji walakin yuridu bi bayyinakum dai yana so karkace shi وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يتكا من يوم أعطوك دوتي بوليا بريد فقال عبد الله أيات الإنه يا عبد الله لما تقول يدي لو رجيت له بهذا إلا لا أرجو مجالي دوتي أكون وزر أولا لدي بلا دون على أجي ماجا في أبلا لما تقول يدا إنه دوتي يا إياه kawai da ake mutum ba ruwa ya ake marmala sai ke dole na wa mutane rukuta a yi mutu sauki a kan wannan to ai kuwa la auzaku idza barada alaihi ruba da dole kai ku ka complain da mutum ya ji ruwa ya masa ni kamar yau sai ruwa ji ji kai baba ya abu da kuma su dalili ne cewa an zo mutane sun ruba balan kaji ruba za su ba da da yawa yana jin ruwa da sanyi ne sai ka gaskiya ba ne ba ba ni kike da yawan ruba ba ya jin ruwa da za ka fara ruwa da amma ruwa ba zai ba saboda kawai ai ba da alaikum min haraji Allah ba zai zai wato bi sanya a wato bi sanya ko bi addini ba sai sai gida da Allah ba to gida Allah kan mutum yake ba ka ganin haka to gida yake ayyata yamma muka inda da tun zuwa da sai ta mutu da mun gidi kawai sai ba abin da ake ji tsoro kenan sai suka kawo kuka cewa ruwa ya mutu da ni ba za su yi alwala ba to wata Allah ya bayar shi Abdullahi bin Mas'ud to zai yi cewa kullu zai yi wa inna ba kaliku ma ga ni ka saboda wannan kake ji a bar a kai a gudu cewa za su yi baba Abdullahi dan kai ne da bayar Abdullahi bin Mas'ud saboda wannan ne dalilin ka kana da Abdullahi bin Mas'ud ne kwarai kuwa فقال أبو جيدا جاء أبو جيدا يجي ألم تسمع قول عمار لعمر بكتشي أوزة عمار لعمر ya ba da yin lawar da shi ba da yake da gaita irin nan amma dan ya zo ai matsala ga sai mama an shi ne kan hadisin shi ne kan domin ji Allah ne da Abu Talib ya ba wa kake amsa ya gwada muku ne da zai ke mama sai ce ba da ni Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi haja bazo kira da Allah Allah tabbata a gare shi ya aje dangane da wata bukata sai da wani yana da ra'ayi shi ba an karanta ruwa don ku gane magana domin zo ko ta magana ne idan ka rasa ruwa shi ma yana ra'ayi wa Allah da masoji ne sai ka ga ruwa ba da yadda ra'ayi ke ba ba wanda ke sallah a bari ka samu ruwa kaga sai Abdullahi da masoji yana da wannan ra'ayi sai da wani yana shi Abdullahi da masoji yana da Abu Musa ra'ayi shi kuma Abu Musa amma shi ne ya ji ya ji da sai da wanda yake cikin kula ba wa shi sai yake masa to baka ji amsar da amma ya ba sai da Umar ba lokacin da yake da fahimta irin wannan sai sai ko labari da sai na umar yayin wani fahimta irin wannan sai amma dan ya ji yake aba amirul mu'minin kamar da lokacin da wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya aiki ya hadisi dan wata bukata dan wasu ba da wani hadisi zuwa yi da ne cikin wato dariya tawaga ta yaki wanda ba annaba bai ta da sala ita ce sariya yace ana ne yin fa ajiran bi da lawa ta samu walau ajiri ba ba samu ruwa ba wata ma rafi ce sariya kawai dai tunani na ga mu tunda in an rasa ruwa za a alwala sai ba ma ya ga fuska da hannaye to tunda jaraba ce zuwa rai gunki ma ya yi kawai sai girge ba a cikin yanzu da yadda ya ji yake aka yi kawo a wajen ruwa ya zuwa kamar baka ma ragun dabba kamar yadda dabba take wanka a cikin yanzu shi ma yake da yake kuma da intihari saboda haka kamar da ma ragun dabba ga shi ma a nan ya kawo kamar yadda dabba take wannan burgima wata kanku zalika min da zai sallah ne kan yake da dawo na ga annabi alaihi salatu wasallam akan abin da ne jaraba ta kama ni ba ruwa amma na yi burgima fakalin da yake inda ma kama ya fika ai ya uje ka annabi shi kadai ya uje ka idan da ba ta kama ka an ta an ta sunan haka ba a wata ruwaya an ta kula da yare ka haka ai an ta kula da an ta kula da ma'ana ta fa'ala ka aika da haka ba garaba bi kafihi garbatan ala al-ardi yanzu da yi kuma sai mu ji kaza duka daya a kan wato ya mu ji kaza da duka daya ga hannayen thumma nafada a cikin karfe ba cewa ba a raba hannu kun ga yanzu zaka gani in ka dauko sai ka karba dinka dauko da ta maka ne a cikin dukkan da dan karba goga a hukkan ka sai ba ne to saboda haka tun ba za a ji azara kake yi imani sannan sai ka ji bayan tafin hannun da na dama da hannun da na abu haka bayan ya dago haka ya gani sai ya haka tafin bayan hannun da ya tafi kaga ba cewa za a biyo layi a dillan ka koma nan koma nan kawai ba za ka yawa to sannan yake um thumma bada biya waje abu haka ne ko ce auzaran jimalihi bi tafi ko kuma bayan hagunta da tafunta da dama idan ka dauko da ka buga haka kawai kai haka alaga ba kamar yayi kawai ka buga yanzu kai haka ka ka ba ku ga wannan kan wannan ma ka kuɗa ji shike ka ga ba ni yanzu gura mu ji gaba kuma mata ya waje a rago ba kuma buga yayi ba sai kuma ya haka shike nan kace ba da ka buga haka yanzu ka ya ga sai kuma kai haka darbatan wahida wanda yazo yana magana akan garwadai ni magana Abdullahi bin Umar ba ne yake ce magana ce mai kubiya ita ba ni ya yi ta ba ake kawo ga cewa wato sai ba ana yi garwadai ne garwadai ne rabi wa garwadai ne ne ko yawa to da haka wannan magana magana ce ce da Imam Abdullahi bin Umar dan ba wa hadisi ne mai kubi ba mai kubi ya dai akan da Abdullahi bin Umar idan aka bugu a biyu da kuma sai sai kuma ya rage za su ce wani za a fara hadisi ya nuna mana yanzu kawai hannu za a fara da labbata amma ai da muka fassara ne ita kuma ta ce a fara ban ka wuri wuri wuri mu a jibo to duk wanda ya yi in ka ga dama ka buga ka fara fuska haka sannan kai haka sai sallah haka wannan sai sallah to ya ji in ka ga dama ka fara haka sannan kai haka amma maganar a haka a rika haka wai a dawo a ta a dawo an dawo kar hannu da guda sai a doro a ala gaba da mala yanzu ba Allah ya ga mana a Qur'ani cewa in kan ya mana kunci addinin mu wannan ka kun da dawo kanka ka kun da dawo kanka to da haka bugu daya eh duk wanda ya karatu ya biya alan ya biya riya ya biya ya karatu cika wannan da gaba zai ga haka aka kawo eh Allah ya ga malaman mu da alkhairi da suka yi amma abin da yake ya fi inganci malaman suka ce shi ne wannan Qur'ani ya zo da shi da kuma hadisin Bukhari na amma da zuwa idi da hadi an bai da shi ko yawa kuma ko a malikiya da aka ce za ka gaba annan za ku ga nan sai suka ce ba sunna ne nan ne wajibi kuma a cikin littafin Bukhari da kyau sosai da shiro din su za a ga ba an kaga da ba kai da dangan kai da ba sai ba ka kai to ne ne rigewa su a kansu a malikiyar in ka zo duka da gangan kawai ko haka sai haka tai ba wani malami da yake sallah ka bace ba to tun daga abun da ya buwa wato in dai ko zai ga yi wannan shi ne saboda haka sai sai ke sai ke cewa wato a nan ne ko ثم مجاهد مجاهد يا وجاهه وقال عبد الله جاء عبد الله كان عمر عبد الله بن مسعود يجي اما لم ترى عمر لم يتنا بقول اما ko kana ganin sai na Umar ne gamsu shi ne idan ne kana shi ne ai wato gamsuwa ko kana ganin Umar bai gamsu a bai gamsu da magana amma kan ya dogara sai masa tunda ba su yanzu da yanzu cewa annabi alaihi salatu wasalam ya koya wa kaza da kaza kana ganin cewa za a je da yanzu Umar annabi ya koya kaza ya ce kaza ya ce da tambaya ne ba ba zai yi to da an kamar yana yi ba to sai da Umar bayan aka ga yawa da abin da annabi ya yi wallahi jara kai to kaga shi wani ya yi kuke kawai dai bari ta kuma yana ƙara nuna ba cewa hadisi cewa za a iya samun wani bai kai wani daraja ba kamar yadda Abdullahi da Mas'ud Abdullahi Abdullahi da Lafiya ne bai kai na Umar daraja domin yana cikin kula ba mu rafi amma ga shi ya ce wai dole a sai na Umar ne ya taba ga wata bayyana kamar ce da Abu Hurairah ya taba ga bayyana ne alwala har zuwa Allah ba wanda ya taba ga ji to irin wannan abubuwan su ne malamai suke cewa da ya rika mura'atu wannan yana nuna cewa ya halatta bai jaraba ya taimama bayan rashin ruwa idan da ruwan ba mutum ya tafi ya damu da sallah kawai yana miƙewa sai ga ya makara ga jaraba ya dage ga kawai sai ga rana saura minti uku da ke yana da anan da tsakar abin da sai shiru kawai sai ga saura minti uku ko hudu kafin ya daba ruwa a wannan hukumu ko sai kuma ɗauka saura minti biyar kafin ya daba ruwa ya zo ya wanka ya kalla rana za ta fito ya halatta ya ce gaba ya kalla daga baya ya zuwa wanka amma mun faɗa ba cewa idan rana za ta fito kafin ya dafa ruwa ba wai idan zai rasa sallah a masallacin nan ba ba shi ya kai magana ba ba in zai rasa sallah ba yawwa ko zai rasa sallah ba kan rana ba za ta fito ba ya je ya wanka ga shi nan da wuta a wuwar gori da tsoron wuta na'am kai da ni da da ba ruwa kai ne ba kai da ruwa idan rana ta fito kai ne idan mutum ba gan jirgi ne ba ka gani cewa kawai a idan ya zaki da yayi wanka idan rana ta riga ta gaba fitowa ai ta farka ruwa makara ne zai kafa ruwa da mai zan ka ban da ko tunda ya riga ya makara gaba daya kuma bacci ne falitan ya riga da kara amma na ba ko an yi kala da aure da aure da ya bari sai ya riga da kara aure kafin da ya go wannan shi to to da haka wannan shi ne gabar da za a yi wanga za a yi gaba idan ana da jaraba kuma shi ke nan sallah da yi amma wanka ana da ko ta kasuwa ka tafi mutuka zai za a yi wankan sai ka je ko mutum ya gaba gurin aiki ko bai ba daji ne wannan ba sai sai karfe ɗaya ya dawo rana da kwalle sannan ya samu ruwan mu yayi za mu zo na gaba mu na idan akwai kai kuma ba wuta wata iri ba kai da ke mai shi ita ce na naira ko mai kunna ko shi ma ita ba ko ba bai da ita na'am eh eh a idan yayin uwanka da ruwan sanyi zai zama madani yana da samun rashin lafiya mun yi magana likita a baya idan yayin uwanka da ruwan sanyi zai yana da mai asuba ko alaji ko wani abu da kama da wannan da zai ta san masa da cuta wanda zai dade bai warkewa sai da taimaka na'am an yi abin da nake magana shi ne takurar amma an yi yin gaba ruwa ni da ba zai wanka da ruwan jini ba ko na faɗa cewa zai yi gaba ruwa ya amfani sai ya zaɓo ƙaton flag ya rika ajiyewa ka ga gidan ku daban da aure da flag na ajiyu a kai ko in ka ga mu da abu ka zaɓo flag ka ajiye ka rika tura ruwa da ruwa da an zaɓo ka ka dafa ruwa ka tura a ciki idan alwala yi alwala ba wallahi da ruwan sabili ne kuma har yanzu abu yana nan abu ya ji in ba za ku zo da ba alwala da ruwan sabili ne ka fahimta da ku to saboda haka kai za ka dora wa kanka cewa kawai da abin da za ka saboda kar abu ta wancan na kamar da Abdullahi da Mas'ud sai suka buga da sai na Abdullahi da kan Abu Musa lafi cewa kar abu abu da ya ma da farko kawai dai kowa ya rika zuwa wani ma ba ba ba mafarkin Allah da Annabi ba nake ya ne kawai ya daji ya ce ai kaza amin da ku yawa na'am a kaji Allah ran ba zai da da baya wai idan mutum yayi wankan jaraban nan ana bin sa wa idan yayi alkaimama ana bin sa yanzu ba na fada nace idan kai kaimama wato sallah da yi amma wanka wajibi ne ka biya da an samu ruwa wanka wajibi sai na ce ba shi kake ka ce ba ba shi kake da wala mu je gaba na'am to ka ji komanda ai komanda shi ba ba a wanka da ruwan zafi ta mata ta ku ba irin zamu wace komanda eh farai kwa eh farai kwa kaga anan ai irin komanda anan ba su da yawa Allah kuma in ka samu ba za ku shiga ina da hannu ba anan ah gaskiya ne kam ka ji komanda Allah ya kara mana lafiya to wannan shi fito da haka kwana da mai jaraba da wata take wanzan wato a da wata take ya darasa ruwa lokacin da ta gaba jinin dinki ko jinin al'ada dokunci da ne tana dauka da jaraba kawai ya gaba da wajen wani shi ta ga taimama da ruwa yake a wani taimama kake wai idan ruwa ya masa sanyi wai ta masa yake shi baya dan Allah ka je dan ruwa wallahi taimama kake da ruwa a kawai taimama kake an ce mabitilu ya za abin da kai farko hu kai ko mabitilu shafa kai kai ko ma ya je inda ya je ya masa kai kai ka faɗa da bakin ka shi ne yayi abin da na faɗa da in ka je likita ya baka fata wacewa kana da wani matsala ta ciki ko wani abu aka gaya ba idan ruwa ya zama irin wannan kuma ba wani jiki ka zama mara lafiya ka zama mara lafiya na idan kai mara lafiya ne ruwa zai cutar da kai sai kai mamaka ko da ga ruwa shi ke nan amma da gaje shi alaga mu gaba da kaga shi ne ai Abdullahi da Masud magana ta fito kai ta mun da kake goga Allah ya yarda to da aka wannan shi ne bara mu je hadisi na gaba sannan kuma kamar yadda muka ji sai ma ba mutum ɗaya ne tsakani da Allah za a ga kuma du in dai mutum yana zuwa makaranta ba da za a ji ya yi sai ma ba wani ba shi yadda ke gani da fuska ka fara ko da hannu da hannu ka fara ko da fuska duk ce ne sai dai kawai a abu za a sabo har wato gefen kulluwa ko inda ake wankewa yayi karuna hadisi na gaba hadisi na dari biyu da kafa ana amma an sabo daga amma ja a rajulun ila umar bin khattab kaji nan hadisin irin wannan wani mutum ya zo gurin umar dan khattab ba gane da ni a gidan su faram asibil ma usibil ma nayi da nawa kuma ban samu ruwa ba jaraba ta saba da ba ruwa فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب to anan sai da dawo mai yana da wata wajiya ina ai sai ruwa sai ruwa ya samu sai amma sai ya ji yake wa kai da ruwa amma da zakar ka ruwa amma da duru kin ba za ka tilo annaku na bi safari ana wa anta wata rana mun kasance gari da biya ni da kai da tafiya da kama mu fa amma anta sai da raba da kama gumu ne fa amma anta anta balan ku kai sai ka yi sallah sai da wannan da jaraba ta kama jiki sai ki sallah wa amma ana bata ma bata ma abu bata ne ni ko sai ne birgima bata ma abu ai bata ma rasu ne birgima irin wannan kalmar sai ne birgima a cikin siyaki bata ne ne sallah ko bata kan su din nabi sallallahu alaihi wasallam suna goma sai ga annabi alaihi wasallam ai ga abu da ya ba وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يحكيك هكذا كان الذي يجي اي يحكيك هكذا كي هكا كون فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض كان الذي يجي كذا da gabukan Allah ya taba kaza yana taba ta wani faka bihi ba wajahu wani faka bihi ba ko aiwa ba za bihi ba wajahu wani faka bihi ba ya karkade ya hura sannan kuma ba za bihi ba waje abu amma nan sai daga ya samu wala baka dini ba kuskure ne ya ne a ku wa mata dini ba waje abu ko wala baka dini ba ya ka ina dini dini yawa nan ya kara na kuskure da dini wala baka dini ba kawai sai annabi ya hura dama ba ka dama ko ka karkada ko ka hure abin da ya maka nema a hannu duk ko ka karkade ko ka hure ta kuwa da zama kare ko wani takarda ko wani gani thumma masahabi ma waja huwa kafai kane ya ce fuskarsa da kuma ni kafukan hannayen sa kaga a wannan hadisin jiwa dai nuna ne za a fara fuska sannan ta ko gani wanda kai yayi kaga wannan hadisi yayi daidai da ayat kenan famsa hu bi yubiku wa aydikum bi wannan hadisin a jima wato yana karin bayani ne akan tarihi na gaba da tarihi da tara ana jin du'ayin al-ansari al-umayyi maula ibn abbas al-qala aka bar ana wa abdullahi ibn yasar yace mun fuskanto ni da abdullahi ibn yasar maula mai nunata bararran bawon mai nunata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi alaihi salatu wasallam hatta da kalla ala abi du'ayin ibn wato hirsi ibn simba al-ansari aje da muka je gurin wannan bawon Allah sahabi ne فقال ابو الجهل ابو الجهل يجي اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من لا يدير جمع وترانا الذي يفكرت دغا wani guri da ake kiran ka wato bidin jama wata rijiya annabi ya zo daga gurin falaki ya hura jirin fa sallama sai wani mutum ya ce da annabi alaihi salatu wasalam sai ya sallama falan ya rudda alaihi annabi sallallahu alaihi wasalam annabi alaihi salatu wasalam sai bai mai masa sallama kuma alhaji aya ta ce wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to bai mai sallama hatta akbar halin gida a sai da annabi ya fuskanci katanga yana zuwa ba za a bi wajen yi wa dai ba ba za a bi wajen yi wa dai sai ya bu katangar sai ya bi da sai ya bu fuskata ya ta bu kan Allah ya tun marada alaihi salam sannan shi biyo wa wannan bawo Allah sallama wataƙila ma ba Allah ya zuba da tafiya sai a kai idan mutum ya wata lama ko bayan wata ne ya gino ko ba ya zai da cewa ne kuma salamu alaikum ita ba ta ba ta ba kamar kai zo mutuwa in dai ka zo wannan yi sai ka da zo kai ran da ba ne yin salama ba sai cewa ne kuma salamu alaikum sai annabi ya mai mata sallama to anan za mu kalli cewa annabi ne da sallama bai mai da sallama ba lokacin da yake janaba janaba take tare da shi ake inji yayi yayi da baba shin yana nuna cewa haramun ne idan ba ka da aiki kana da jaraba ka amsa bare yake cewa ala wato jawazi kike ba an gani ko yana nuna cewa ya halatta ka bai da shi mustahabi dai da ni saboda hadisin da nayi da kace Allah ne da Allah da Allah kurullah ala kulli ahyani yana ambatar Allah kowane ne ne mun fada a baya cewa ayi ne ba ambatar Allah lokacin da mutum yake ba ya gobe wani a tsakiyar su yana yi wannan haramun ne ambatan Allah amma lokacin da dan yana da jaraba ya ambatan Allah ba ne jibe ne tana da al'ada ya ambatan Allah tana jinin biki da muke nan tana biki tare da ambatan Allah kenan ko tana al'ada ba ita ba Allah to ke da ruwa sun tare da ke domin a dai lokacin suka kai mutane saboda haka za a ambatan Allah sai aka yi mutahaddi eh wannan shi ne hadisi daga wani ƙara fito mana da bazi daga wani ƙara fito mana da abun karara ko muke mu kai karshen bazi saboda za mu tashi kitabu sala to sai ke cewa babu dalila ala annal muslima la yanzu babu dalili babu da yake bayani akan dalili cewa mu'mini ba ba da jasa ba ne Allah ya yi wa mai bibiya rama da yake cewa mai tajin adami na jikin gairu fabilatul anbiya haka yake ko duk mun ko wato gawar dan adam dukkan da jasa amma ban da cikin annabawa wannan magana wato Allah ta ga wata ne amma kuskure malamai da yawa sun wannan magana kuskure ai mujriki shine da dare ya yi wa ladina amanu law tusrikuna la tasin amma mun yi gaba daya ba da jasa ba da jasa ba ba da jasa ba saboda haka bara mu je zuwa ana biyo da yana biyan lawa an kan nakiya ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana junub abu hurairah yake wata rana annabi alaihi wasallam ya hade da ni ina da janaba ba aka da biye ni sai annabi ya yi allura duba bare girman sa nan za ku gane cewa annabi yana da baba sai annabi ya rike hannun sa girman sa ya kawo hannun sa ba ɗayan da rike gaba ya rike hannun sa suna tafiya yake ba mazai ku ba abu sai na rika tafiya muna ta tafiya abu hurairah yake muka ci gaba da tafiya da annabi alaihi salatu wasalam hatta da ala asirin jori guri ya zauna shi ma sai ya zauna yace ana haka ban da lalku ne sai na tuna ni da ba larabci sai ya rabu lahu da dinin in sallalu da liku liwada tuna ni wa larabci saboda haka dai tuna ni ka tau ana lura da mutum yayi tudun da gudewa ta ne shi ne ya tuna ni to shi ma sai tuna ni sai gudu to ne da ya gudu tuna da da gaba ne da zai tuna yake wa dai lura hala sai na kowa wato gida ko gida ko inda nake fakka dan da yawa ka tukuna dumma ita wa to ji ita sannan na dawo wa huwa qa'idun annabi da zauna a gurin da yake fakale ji da ai kun da ya abaje ina ka kaga ji akai abaje sai aka ce huwa ko kuma aka yi wa shi gudu ce ya kai baban gudu sai ya rasu kuma ba shi ko su je ya ga abaje da ba yi horera ya rasu ai horera tasirin horera din haka saboda haka idan ka kasance ai ba kun ya abaye ba kun ji da huje ne da shi ba wato a dai ruwa idan ya kane shi sai ki kun ji zunuba jarawa din sun nake ne da shi da zalla fa kana ji ce subhanallah idan annabi yayi babakin abu abu bi yake ba ko dai ce subhanallah ko kuma yace Allahu akbar wannan kalmomi ne ke ba ko sai kuma yanzu har kai ba aure ba dole ya goya ba cewa abu ya burge ku wa ya ba ka ba to annaba ne za su salam ji ji subhanallah Allahu akbar wannan kallon ne yake ba yace ya abaye ya kai baban ma muduru inna illa almu'mina la yanji ai mu'mini ba ya taba zama da daka mu'mini ba ko ya mutu ba da daka ba saboda haka magana ne yi Allah ya baka haba wannan magana ce ce ji wa alaikum salam wa rahmatullahi نعم نعم sai nake da jiwa sai ba da nake shi ne nake a wajen ruwayan nan a na ku bai kawo ba idan ku gane magana sai na gaya muku kun ci zunuba ba tsallake daidai ne eh amma wato yadda za ku gane magana ba kun ci lahu sai yake da shi ne shine na gaya muku me yake yace ai janaba ce ta kama ciwa bi abu hurairah akwai ruwaya da ta zo da wannan amma ta ku ruwaya ba kana ba yau kun ga magana ta kida dan ba kullu da wuce kun ka waye yake ce sai nace abu hurairah da yake ba kullu da wuce nace da annabi alaihi salatu wasalam kuntu junuba da ba annabi ne da bai ina kai ina ka danje je sai ke je nace da shi kade da shi ne bai fara ba sai muka bada magana cewa ai janaba ta kama yawa fa kana bi annabi yace to fa kana babu da ake nan da ake bi annabi yace kaga shi da amfani da wa dalibi da bai bira da kola sai za matsala da wajen yana jiya ka ka gane bi da sai alama ko ya rubuta abin da aka to shine za ka tsara dukkan kana jiya zai abubuwa za su dawo sai dai subhanallah ya abayi ya kai abayi innal mu'mina la yanzu an ji mu'mini ba ya taba zama da zaka domin mu je kai shine da zaka bari na kusan kan babu ma ya kulu za a hada a dukulun sala babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya rufe shiga ban taki makewayi dukkan ban taki ko wannan addu'a za ta ko a ina ne mun fara kwanakin baya akwai ban takin bawon Allah da wani idan ka shiga za ka ga sai kai da idan ya buɗa ka kai to amma baka sani dukkan nan za ka akwai aljanu wallahi bi da kike maka nan kyau ga kai bi ga kaza akwai aljanu kar ka kake ka je ka yi mu'amala yin yadda za ka kashe ba daidai ba ba daidai ne saboda haka sai annabi alaihi salatu wasallam ya koyar da mu cewa idan mutum zai shiga wannan masoyi ga abin da zai yi ana nan da kana kana da nabi sallallahu alaihi wasallam idan kana kala annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan zai shiga masoyi kana zai ce Allahumma ya ubangiji ni a'udhu bika min al-khubuth wal khabaith ya ubangiji ina neman tsari a gani min al-khubuth da za zukur al-jinni mazajan al-jinni shine wato al-khubuth al-khabaith kuma ina tsjin mata da al-jinni ya ubangiji ina neman tsari a gani daga al-jinni maza da mata za ka gane haka waje matsala ta faru wata ran a gida za ka ji aljini ya ce ana ta fama aljini ya ce ta da jafi a ina abin da yake kuma ban da yake mai kyau kalkal yake amma saboda gurin sa ne na shi aljini ai wato ji kamar yadda Allah ya halitta kai ma kake neman mazauni to shi ma da Allah ya halitta neman mazauni sai tafiya da ruwan mazauni da zai zauna abin da zai kore shi shine kiyaye a zikar na Allah alaihi salatu ana shiga ban aiki ba addu'a to ya samu gurin zama kaka yi tsammanin cewa wai ai kaza dukkan da kaje ko ina da irin zaka aljanna Allah shi za a ga a kasar Hausa idan an samu jinni da ya tare wani ko wata sai ka shi ba wani san idan wato a katsina ne ka jera hausa katsinan jinayi a nan duk wanda abubuwan ya iya haka ka ji wani tsohon aljani ba san kwaɗi ka ji aljani ya muri wani aljani fa idan ya bayyana a cikin wata ta dawo daga waje ko wani gurin ko ba ma da ganin ba ko zuwa yi wallahi za ka ji turanci yake waya da hausa turancin ma ya nemo kwararre sosai don shi waya gudanar gudanar turanci saboda haka idan yadda kake ji akwai aljani mutane a Hausawa a mutane da kuzuwa da ruwa ka saboda haka idan aljani ya bige ya wura zai ka cikin yawon ji idan ya bige bai rubuta zai ka jira wani ji domin a gare ne idan ya bige ba auki sai ka ji auki idan ku ka ji baya hausa to kai ya tuka sai ga mutuna da ya sai ka ya kai ya tuka da yawa ko kuma yana jin hausar tsaf amma dai ya wanda su ce da hausa ko ai ko magana da yari to saboda haka tunda Allah ya mutu wannan addu'a in ka je gida wannan aiki kai Allah ya tsara duk jabban aiki bismillah akwai ruwa da zuwa zai ce bismillah Allahumma ya a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaith kan da zai ya duk wato kana jin ke garin da inda yana magana ta koyar da zai koyar saboda haka sai a ce wannan ba za mu gane ba na a ai da abin da kai a zuci sunan ka hadisin nan zancen zuci karatun sallah addu'a menene duk abin da aka ce ka karanta in dai ka wada a zuci ka hadisin nan ka duk wanda ya zo sallah a gurin da ake yin karatu a goyen ya juru wai ya a zuciyarsa kawai zancen zuci kai ba ta karatun sallah ne sai ka motsa bakinka za a yi wa wani a idan yaro bai zai ya koya ba a ce zo zo mu shiga bismillah allahumma inni a'udhu bika yau da gobe sai ka je rayi da kansa alaikum salam yawa to kaga idan mutum ya je fili inda zai kawo ruwa to kafin ya tafi ne wannan sai wannan addu'a duk wata gida a kai zai zuwa domin bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith bismillah din da Allah ya faɗa yake tana makantar da duk wani shaytani ba zai ga sarki ba kana cewa bismillah duk ke kayan da yake gurin ko sun cika ban ɗaki to duk sai zama makafi makafi ba da ganin ka Allahu ban biya audu bi da kuma to ka bai wanda addu'a ko sun ba ɗayan ka ba ko ba ka taka ba wanda yake ji da kai ai ka ba zan ka ba shi ma ba zai za a ji in dai za a ji ba gurin to za a yi addu'a in dai za a shiga gurin to a yi addu'a kwai za a sa gyara za a yi canji za a yi menene duk wannan tabbaya ce mu zai kuma an gane ko wallahi wa a ba sai mu ga gudu ba sai dai har jan ya motsa shi muke magana yanzu har ya motsa harafan da an gama duk da an san magana ne shi muke ne abin ba ka na'am shi ne abu mutu wannan gurin tunji ba ka na ne magana shiga guri da kamar abu to shi ke na shiga da kamar abu a fito da sada ba yayi yawa to dai dai Thank you. an gane ko to wannan shi ne ai kun ga hadisin Salman aka wani da Yahudi ya ga wa sahabbai yake kai wai ku wannan annabi na ku a tashi baban aiki je da ya koya muku aka yake a tashi baban aiki je da ya koya muku ko mai an koya mana ku ko mai har ji baban aiki a talaka ya ada har ji baban aiki babu da kanti babu dalila ala anna nawman jalis la yaqudu lutu babu da yake nuni akan cewa baccin wanda yake a zaune ana zaune da zara karatu kai yanzu shi sai bacci baya warware alwala ai da ba azali bacci ba zai ce warware alwala ba ta batu ko ahadatu wa asbabu al-ihana akwai ahada wanda su kai ke yake kai alwala ba wani bayan gida ko aka ba yawa amma asbabu kuwa sune dalilan da suna janyowa zai iya yiwa ba alwala ba ta karewa amma saboda larura ba dan me yake ba ruwa wajen a cikin ka kai to shi baki sababi ba shi yake kai alwala ba sababi domin al'ayiru ne ta wuce ido shi ba lai suna magana akan hadisi ai ido murfin dubara ne murfin dubara ne lokacin da kake barci ba to sai dubara ka ta buɗe idan kuma ka buɗe idan ka je ka rufe to saboda haka lokacin da za ka ga kake ɗaya a holishin ba ka sani ba yawa to saboda haka shi ne yasa an kai dogon bacci sai a ce ko ka tashi alwala to ba ka san me ba to wannan shi to dai ne ana rajin maliki ko ki anna nawmal jahil la yaqudu ruhu bacci wanda yake alwala baya warware alwala ana rajin maliki kana uki wa salatu an tsammani yake an tsaya da sallah wata rana an abin da an tsaya shi ne an tare kama yanzu an gama komai a mai jira sallah kawai sallah za a yi sai aka tare da saba me yake jira ka gani ban ya kabbarta takbiratul ihram wallahi sallallahu alaihi wasallam ya ji rajulan shi kuma ga wani da Abdul Salam bai fara gadawa da wani bawan Allah wani mutum ya zo ga an tare da saba shi janibul masjid azibul masallaci an tare da saba kowa da zai irin wannan ibare din da ake gaba ko kawai ga mutane an tsaya ko da ni ban bibi ko ko aka da wani lokacin tsawo wata ko aka je ga tare ka ba eh to dai ne ba ma ka mu ila salati a tara bal qawm kun ga tare ka ba amma da wani da to salamu ya tsaya kula da wannan ba Allah sai da kowa ya gaji bayan zauna wasu ka bare da gidi ba wanda ya zo su jira an fa da ka ba amma ni ba mun nan kawai ya fito babu to shine ai anan ba nan ce akwai na dalili yawa na cewa duk da kuma yin liman da zai kai ku gaban Allah to arka uzuri arka yin uzuri dan mu mutanen mu za ga ba ta uzuri to ina yanzu za a zo mu ce da dala dala mala ni da kai wannan an fa san limamu ya da wa ba zai iya jira ba hunki biyu ba zai iya kara liman ba don ina ba ba wani daga kaba a nan sun fi kowa wannan rashin ladabi kawai za a zo da ana mutu da ke mana an fa san yana nan yanzu haka ma ya fito larurar da take iya kama ka ta kama ka shi ma ya ji ba wani da shi ba za ya yi ba kowa ya san wata kila ba ba mazauni ba ne amma ne ne wannan lokacin kawai ya tsara minti biyu inda ya tsara minti biyu shi ba za a daga maka ba ka gani ko la hawla
Allah sai ji yanzu da gudun sallah amma ba za a yi kiran da ba gaskiya ne gaskiya ne kaga ai babu darajantawa ba ki mantawa idan mutum ya je ofishin kansila ko tiya ba wallahi sai ya hawo kuma bai zo ba kuma gobe ya dawo ko ba haka bane ya je kiran sa ya tafi gurin mai unguwa ba bara ba ku duka example zai sa ba hannu kun taba ganin wanda ya je gurin mai unguwa mai unguwa ya ce zo karfe 10 zai sa ba hannu a cikin indijin da ya zo karfe goma har goma da rabi ya zo bai ce sai wallahi ni zan zara nuna ya sa kawai ya tage ta babu wanda yake wannan amma saboda tsari ne wato na ubangiji gaba ɗaya an rage abubuwan shi sa za ku ga wato abubuwan mu ba sa tafiya yadda ya kamata ba jira kawai ba jira kuma babu wani yanzu ba a nan masallacin misali ko wannan masallacin da za a dace mai zanzo wanda suke kula da masallacin ba kowa sai wanda suke zuwa karatu a ga cewa za a ba gurin ba kowa wallahi kowa ta biya ta sai karfe goma wani zai zo wucewa zai kira mana a jeji me kuke yi ba masallaci a wai me kuke yi kamar biyar ne kun ban masallaci a kuɗi shi ba zai iya zuwa a rige ba tunda ba gidansu ba ne to haka mu ɗabi'ar mu ta da wasu ɗabi'ar mu musulmi muna da rauni a wannan bangaren duk abin da ya zaje mu na addini wai ji ake kawai tunda wani ne yake sallah a gurin je ya ga biyar wado da babu yayi to kun ga labai da da da suke kenan aka jira annabi ne ba ne riba ne liman yace ko ka ga na ƙara minti kaza ku ta da dalla da kun ga na ƙara minti kaza ku ta da dalla yanzu malam liman Allah ya masa rahama limamu gani kafin ya rasu kaga masallacin zan zai ƙara awa wallahi ba kun biya ka gani yana ba a dalla wallahi ba wanda zai dalla sai ya zo eh idan ba shi da lafiya zai aiko shi to ai dalla amma in ya ga bai aiko ba to zai fito an san cewa larura ne ta dan adam amma ina abu za ka dara da Allah ya roƙe mana dalla sai kiga sai ko a duro ne sai ne mun zo ba haka da wani kawai yana jera wani mun mu kafi jira yana kai to gaskiya wannan abubuwa ne da ya kamata mu lura da su mu rika duba idan muna gyarawa shi ne Allah zai gyara da mu mu ba amma ba a ko mu tafi kara da ba na alaikum salam eh wanne na abu hurairah wanne hadisi dai ne na bai tuna take ne shi za a yi a wani gurin da na kawo nan Alhaji Abdullahi yake cewa ya ji ana su ba guri kaza a wata ruwaya da aro kalma saboda haka hadisi dai ne shi wanda ya wannan ruwaya sai shi ne ya gurin tsarin gurin amma hadisi dai ne shi ka ga ana magana ai wato tattara hadisi a turu idan za ka yi magana akan hadisi ka tattaro gaba daya to sai ga ya fitar ba da rijiyar saboda haka hadisi dai ne shi ne dai wanda yake magana kan annabi alaihi salatu wasallam sun zo tare an yana zuwa dai duya ko annabi alaihi salatu wasallam yake dai ne ga ba kai am ba ka duba da jina nan sabu yake yayi da ba shi dai shi ne na ibn adam shi wannan du'a kai ban sanar shi na kuya saboda haka duk ruwaya ne gaba daya wallahi wa'ala wannan hadisin mun ƙara tashi to bara mu ƙara ta yunaji rajulan fi janibil masjidi yana ganawa annabi na ganawa da wani a gefen masallaci fa ma qama ila salati hatta da bal qawm bai ma zo ya ta da sallar ba ma da da ikama a ce da wasu suka fara gengedi suna bacci a masallaci to shi ne malamai suke ce idan mutum ya yi bacci a masallaci mutukar ba kwanciya ya ba domin akwai hadisi a buwa da ya nuna haka idan ba kwanciya kai ba to alwalar ka kana wasu kuma ka ji a baccin za a kalla idan mai nauyi ne wanda mutum biyu biyu a je masa kowa ya tashi ya je ya ko alwala bai sani ba to wannan annabi mutaki ne amma duk abin da ake yana ji amma dai yana bacci kuma yana ji jiki ko ba ruwa da ne to saboda haka je wannan to wannan alwala ka kana sannan duk wanda ke jefa zaba wani malami da an samu ɗaya gobe da shi kenan an gane ko to saboda haka wannan shi ne amma idan an ya zanto ya kwanta za ka ji da kamar da Imam Malik ya faɗa ko kuma duk na gefen ka sun tashi ne ko wannan Allah ku take ne abin da yake ba sauki ya sake alala wallahi wa to wannan shi ne abin da yake na wala da ku fara ai to a can a kan kaga a malikiya din aka ce banda wajen dama katanga ya dan ne wannan da ne wajen dama katanga ne ka ce banda wanda dan adam ya tsara wanda dan adam ya tsara ba kamar su miji ko wannan jarabu da kai da aka ko da aure ya kama da wannan banda shi malamai ce idan ka rasa komai sai wannan ka tafi amma shi ta magana mai magabatan mu iyaye da kakanni za ka ga wallahi aikin da shi ne akwai wannan dukan yana cikin mulmulallen dutse yana yana cikin kayan shi na dan mabiya ba su nan ka taba ga yawa ne jawo dan makoki dan makoki exactly ya taba ga yawa to wannan dan makoki za ka ji shi a bayan yana cikin kayan ni wannan na ga ganin da gurin da shi ne na ga gani kakannin mu in kai za ka ga kan mako tun ma muna yara ni ban san ne ba kace ce kana wa dadi ya ba wa dadi saboda kawai girma ban ba ana wato ibada ko kaji da tije da yadda ke tare da shi ba za ka aje bulan da ronka ba kaji na aje wannan na'am
na eh na na eh ai ka ga malam da halin cewa kada ka kusanci iyalin ka sai na tarabi wannan amma malamai sai suke yi jihadi mutane da jawa haihuwa ne ko wani lokacin kalle a tare shi bayan da dai to to da mu dinga tsari a ji aka ce babu dai kawai idan um ka zo tunda idan a ta ko ka kalla a ji abu bare ba ba arabun bane mutum ya tayawo da jaraba tayawo da yana dai na tayawo amma da jaraba abin da ba a zo shine yayin kalla da ita misali ya shiga wancan larura sai ya yi kai mama har ya je kuma ya shiga harkokin da sai ya ji ya dawo ya wasa da yi wa Allah ne ji ba da yi wa Allah ne ji ba abin da ne ba a zo ya yi sallah babu wato wanka tun da yanzu ya zo an shiga yanayin da zai samu wannan ruwan wanda ya tara da iyalin ba bai tanzu wannan abun ba to shi ma hukunci sai da wanka idan ya zo sai ya shiga ruwa ya wanka dan ya rasa ruwan ko kuma babu abin da zai yi amfani da shi ko kuma bayan ya tsara iyalin da kuma ban da baki sai marka saura mutum ku kurana da hukuncin su sai da wani goro wanda ya ban da baki hukuncin su da sai mama zai yi idan ruwa bayan ya yi sallah idan ruwa ya zo wanka kike na eh wala farayi a babu ko yake ba inda abun yi
yawa min al-khubuz wal khaba'ith iya na annabi ya kai kuma tsara ba komai a wajen baya ko karin bayani dai kuma tsara da komai baya wa annabi kai ka gane yawa baya wa annabi kai wai kuma inda abun yi wallahi kada inda aka bi alabi inda annabi ya umarce ka da inda ya hana ka kai takan kamar kai ne da likita ya ba ka magani ya ce ka sha dos guda biyu na gajiya duk abin da ya zaɓi ne ka jawo ka gane yawwa shi annabi shi ne likitan likitoci shi ne kuma ya gaya ba akwai cuta a wannan aiki in ka je ka ce Allahu akbar a audu bi ka gina ko mutu wani kamar inda za ka je shiga wannan aiki ka karanta ayatul kursi ba lada kuma wani ila aljanu ku ba ki cikin Allah saboda ba abin da aka sake ba yau ga idan annabi ya faɗi ne wannan addu'a take musu ko kuma ba ta kai ba wallahi wa ala la inda ake da ba a ai mutum zai a gida ba ya zo masallaci sai ce waye ko wasu sai inda kai ba a so ka motsa inda kai ke ba kaga za ka yi sallah a masallaci zai ka zo da kasa ka zuba a masallaci sannan kai da daga sallaci a za ka yi wa abin da ka zo masallaci wallahi wa ko ka yi a tsakan gida ka shiga ɗaki da yawa na eh wannan kaga kamar aikin safai ya nuna suna yin haka cewa addini ne zo ta ji ne zuwa kitabu kana da zamu sai kai ne kuma za mu rika mun sadaki da shi har kuma da abubuwa za mu rike domin ya zanto mun gyara sallah domin kaje shi in sha Allah ta'ala ta ji ne zuwa kitabu kana kai ne idan za a fara wa iya ku abubuwan da muka faɗa bi Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yi mana an samu taimakon masallaci ne naira dubu uku da ɗari bakwai da saba'in daidai suna fata Allah ya saka kowa da alheri Allah ya rubuta sarki ya biya kowa bukatun sa da alheri Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu ikon guje mata اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولا تهدنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين